makon da ya gabata mun yi karatu akan alfilul madi filil madi ko muka ce abin da ake ma filil madi da hausa shine aikin da ya wuce da larabci kuma shine huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin shine aikin da ke nuni akan faruwar aiki fi zamanil madi a lokacin da ya wuce an ga wajen ko mun karanta al'amsila muka ce jaral kalbu wa ƙafar rajulu ba alkitabu daƙati sa'atu ja'atil bintu ba dati dajjajatu ma'anasu da hausa jaral kalbu kare ya gudu kaga ya riga ya gudu gudun aiki na aiki ne da ya riga ya gabata wa ƙafar rajulu mutumin nan ya tsaya tsayuwa aiki ne kaga ya riga ya tsayu da alkitabu littahi ya ɓace ɓacewa aiki ne kaga ya riga ya faru dakkati sa'atu agogo ya buga bugawa aiki ne ya riga ya wuce ja atil bintu yarinyar ta zo zuwa aiki ne kaga ya riga ya faru ba da dajjajatu kazan ya yi kwai ba da kwai ta riga ta yi aiki ne ya riga ya faru sai muka ce kalmomin nan guda shida duka fi'ili madini ma'ana ayyuka ne da suka wuce jara wa kafa da'a daƙa ja'ati ba za ta wayan ga duka fi'il madin ne idan cikin wanga misalai in an ka ce kai da fi'il madi to wayan ga kalmomi su ne za ka cire a matsayin fi'il madi ko ba haka bane mun yi wannan kuma muka ce ta'ammalil kalimatil ula fil amthilati sabiqa kai la'akari da kalmomin farko a misalan da suka gabata da jidha af'alan zaka ga dukkan su filoli ne ya anna kullum min ha yadullu ala husuli amalin don kowane kalma eh a a maimaita muku na nufin shi wanga so ɗaya na zai sai a ci gaba kun gane ko ya anna kullum min ha domin kowace kalma daga ciki yadullu ala husuli amalin fi zamanin khas yana nuni ne akan faruwan aiki a wani zamani da ya gabata. Wai za ta dabbarta hada zamana fi kulli min ha, in kai la'akari da wannan zamani a kowane misali, wajattahu zamanan ma'adiyan za ka same shi aiki ne wanda ya wuce. Mala yake cewa fa kalimatu jara, kalman nan ta jara fil misali awwali a misali na farko, tadullu ala jari tana nuni akan gudu. الزمن الذي مضى a lokacin da ya wuce qabla takallum kafin yin magana wa kalimatu waqafa kalma waqafa bil misal athani a misali na biyu tadullu ala al wuqufi tana nuni akan tsayuwa fi zaman alladhi mada a lokacin da ya gabata qabla takallum kafin magana aidan kuma wa halum majar da dai sauransu walidhalika tusamma kullu kalimatin min al kalimat shi yasa kowace kalma daga cikin wannan kalmomi ana ce da ta fi'ilan madiyan aiki da ya gabata وكذلك جميع الكلمات haka dukkan kalmomi allati min hadha an-naw'i wadda ke ba da wannan ma'ana an fahimci wasa yanzu za mu shiga sabon darasi ah fi'lul mudari ko to tayi fi'lul mudari abin action fi'lul mudari shine fi'ili da ke nuna faro aiki a yanzu ana yin kuma ana ci gaba da yin aiki ko da larabci shine huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin shine fi'lin da ke nuni akan faro aiki fi zamanil hadir a lokacin da ake ciki awil mustaqbal ko lokacin da ake tinkara wala budda an yakuna mabdu'an bi harfin min ahrufil mudari'a dole ya zama kowane fi'ili na mudari ya fara da harfin mudari'i wahiya sune alhamzatu wan nun wal ya wat ta ga misalai agsilu yadayya ina wanke hannayena kaga ina wanke hannayena ban riga na kare ba sannan mala ya ce albasu thiyabi ina sa tuwahina yana sawa bai gama sawa ba na la'abu bil kura muna wasa da kwallo kaga muna yi ba mu kare ba sannan namshi fil huquli muna tafiya a cikin gonaki kaga muna tafiya ne ba mu riga mun tsaya ba yambahul kalbu kare yana kuka yantabihul harithu mai gadi yana kiyayewa ta'kulul bintu yarinyar nan tana ci tazbulul warda abin nan warda tana yin yaushi duka wa'annan ayyuka ne da ake ci gaba da su shine malai yace al-kalimatul ula kalmomin farko fil amsalati sabiqati a misalan da suka gabata kulluha af'al dukan su filoli ne لأن كل منها يدل على عمل في الزمن الخاص don kowanne su yana nuni akan faruwar aiki a wani zamani na daban bai za ta dabbarta hada zamana in kai la'akari da wannan zamani alkhas fi kulli minha a kowanne misali wajadtahu imma hadiran zaka ga wannan aiki ko dai a yanzu da ake ba da labari wa imma mustaqbalan ko lokacin da ake tinkara fal fi'lul agsilu fi'lin nan na agsilu yadullu ala husulil gasli yana nuni akan faruwar wankewa fi zaman al-hadir a lokacin da ake ciki aw al-mustaqbal ko lokacin da ake tinkara wal fi'lu albasu fi'lin nan albasu yadullu ala husulul lubsi yana nuni akan faruwar sakawa fi zaman al-hadir a lokacin da ake ciki aw al-mustaqbal ko lokacin da ake tunkara mala yace wa yusamma kullu fi'lin min hadha an-naw'i kowane fi'ili da ke da wannan nau'i ana ce da shi fi'ilan mudari'an fi'ili mudari'i وإذا نظرت إلى الحرف الأول في كل فعل عند ذاك دي بحرف فرق daga cikin kowane fi'ili min hadhihi al-af'al daga cikin wannan ayyuka wa ashbahiha da wanda suke kama da su wajadtahu hamza za ga harkon shi alhamza ne aw nunun ko nun aw ya an ko ya aw ta an ko ta musamma hadhihi al-ahruf al-arba'atu ahruf al-mudari'a wa inna harfa guda hudu su asma ahruf al-mudari'a yanzu ga nau'i na uku daga cikin fi'ili fi'ilul amri fi'ili na umarni umarni gane ko umarni ba Hausa bane larabci ne amr al'amru kun gane ko umarni mm jam'uhu al'amr ina ne abin nan ina abin rubutu ba shi nan ga ko filin amr filin umarni shine sai ne haka a karanta yanzu ban ji ba al'amuru da hausa me al'amuru da hausa to yana ba da ma'ana biyu ba hausa ya ce al'amura ko al'amari ko kuma ai umarni to inda ake bambanta su wajen jam'i in na yi haka na farko a karanta mashi al'umuru na biyuwa al'awamiru, ban ji ba. To, in aiki ne, jam'insa shi ne awamir, in kuma suna ne, jam'insa shi ne umur, amma mafuradinsu da ɗaya ne al'amru. Al'amru yana ba da ma'ana umarni, yana ba da ma'ana al'amari. In gane wannan ko? Kenan da al'amari da umarni duka ba hausa wani larabci ne. Amma in ana so a bambanta sai an zo jam'i. al'awamiru in ka ji balarabe ya ce ma hazihi awamiru to ma'ana wa'innan umarni ne na ayi aiki amma in ka ce ma hazihi al'umuru wannan al'amura ne na yau da kullum yanan duka jam'i ne zai bambanta masu an riƙe wannan ko? to Allah samu dace to akwai fi'ilul amri fi'ili na umarni yana aikin da za a ce ka yi duk kalmar da za ta nuna ka yi, to fi'ili ne, amma an tambayi ka wani fi'ili ne sai ka ce fi'ilul am. Kun fahimta wasa? Misali ina ce ƙala a wassara mishi. Aiki ne ko ba aiki ba ne? Wani irin aiki? Wanda ya wuce. Da larabci sai ka ce wani fi'ilul madi ne. Ya ƙulu yana mene ne? Ai, kaga bai gama cewa ba ko? Ya ci gaba da cewa. sai a ce wanga fi'ili ne amma wani irin fi'ili ne fi'ilul mudari ko to sai in ce qul ce ka ce ai baka ce ba ko ba sunna nake ka ce ba to kul sai in ce shi ma aiki ne amma wani irin aiki umarni sai lil mudare to kaga yadda ka bambanta ukun ga ko duk sauran haka zaka bambanta su misali zahaba yayi menene wani irin fili ne ya zahabu yana tahiya ko wani irin fili ne izhab izhab tahi ko wani irin fili ne fili amri ne me qara'a wani fili ne ya qara'uha wani irin fili ne ikra karanta ikra wani irin fili ne fili amri to aka ake bambanta su to yanzu wannan fili amri shine zamu shine ba mu yi ba ko a duba littafin shi mala yace ga ka'ida har da ce ta ake yi fi'lul amr huwa kullu fi'lin yutlabu bihi husulu shay'in fi zaman al mustaqbali huwa kullu fi'lin shine kowane aiki yutlabu bihi husulu shay da ake neman wani abu ya faru sanadiyar shi fi zamanin mustaqbal a lokacin da ake tinkara duk umarni shi ba yanzu yake magana ba lokacin da zai zo in ce karanta to tun daga nan ana jira ne daga ka fara karantawa ka shiga mudari in ka gama karantawa ka shiga madi ko ba haka bane in ce ikra ni shi ba na baka umarni ba to yanda kake karatun nan cikin mudari kake inda hadir ne ko da ka gama ya wuce ko bai wuce ba ya zama madi idan suna haɗe da junansu wannan darasi shine zai bai mun tamu wannan a karanta in karanta huwa kullu fi'lin huwa kullu fi'lin shine dukkan aikin da yutlabu bihi husulu shay'in yutlabu bihi husulu shay'in da ake neman faro wani abu da shi da ake neman faruwar wani abu da shi fi zamanin mustaqbali a lokacin da ake tinkara fi zamanin mustaqbali a lokacin da ake tinkara to ga misali il'ab bil kurati il'ab bil kurati kun ga wajen ko kai wasa da kwallo ko kai wasa da ball kaga baka yi ba ai umarni nake baka to lafazin il'ab umarni ne na shine fi'l amrin il'ab sai ka ce fi'l amrin kun gane ko il'ab bil qurati an tambaye ka il'ab wani irin fi'l ne sai ka ce fi'l amri ne inda umarni yake basuwa sai na biyu at'im qittaka ka ciyar da magenka kyanwa kuliya mussa tace mage ko to a tsayin ɗaka ka ciyar da magenka ka ciyar? kana ciyarwa? son aka ka ciyar to umarnin da ake baka kenan a tsayin fi'ili ne amri inda yana ba da ma'ana kai aiki nazif siya baka ka tsabtace tufafinka umarni ake baka ko? kenan fi'ilin nazif fi'ili ne amma fi'ilin amri ne nam mubakkiran kai kwana da wuri nan mubakkiran kai kwana da wuri kaga umarni nake baka wani ka kwanta da wuri sai in ce ma nan mubakkiran ka kwanta da wuri nan mubakkiran an gane wajen tamahal fi sayri kai natsuwa a tahiya at-tamahul a hankali kaga mutum yana taya wuguja wuja ce ya muhammad tamahal fi sayri tai a hankali mana tamahal fi sayri tafi a hankali tamahal fi sayri tai a hankali ajid madga ta'ami ka kyautata tauna abinci mutum na ci abinci kamar kare sai ka ce wane ka kyautata cin abinci ajid madga ta'ami ka kyautata cin abinci tattaunawa shine madgo tattaunawa ajid kyautata kun gane ko to kenan nan misalan ga guda shidda muna da fi'ili amri guda shidda ga su na farko muna da il'ab muna da nam muna da at'im muna da tamahal muna da nazif muna da ajit guda shida gado yan tambaye ka wani irin fili ne sai ka ce fil amr me dalilin ka akan haka saboda suna ba da umarni ne na ayi a lokacin da ake tinkara kafin mu ƙara akwai mai tambaya cikin wa'annan darussa hmm? a ɗayan ciyar yut'imu hmm. yut'imu eh ta'ima yut'imu hmm. a at'imuhu kana aima alhamza fata ko kasra at'imuhu ko at'imuhu mm wacce cikin su mm il ab kisra ne wasa li kasa na gare eh wasa li kasa ne il ab e wasa in kana son ce mutum tashi kai wasa um me kum il ab umarni ne ka ba su kaga kum fil amri ne ko il'ab shi ma menene filar amur to ga shi ci gaba da karatun mala yace al-kalimatul ula kalmomin nan na farko fil amthilatil mutaqaddima a misalan da suka gabata fil amthilatil mutaqaddima a misalan da suka gabata af'alun dukan su fi'iloli ne lianna kullum min hayadulu ala husul fi'lin ko amalin domin kowace kalma tana nuni akan faruwar aiki zamanin khas a wani zamani na daban wai za ta dabbarta hadhihi al-af'ala in kai la'akari da wayannan fi'iloli wayannan ayyuka ko kuma wai za ta dabbarna hadhihi al-af'ala in mun kai la'akari da wayannan ayyuka wajadna al-mutakallima za mu samu mai magana al-mutakallim shine mai zance fi kullin minha a cikin kowanne daga misalan yatlubu min al-mukhatabi yana nema daga abokin magana mukhatabi abokin magana wa ya'muruhu kuma yana bashi umarni an ya ate amalan ya tashi wani aiki fi zamanil mustaqbali a lokacin da ake tinkara an ya amala amalan ya aikata aiki fi zamanil mustaqbali a lokacin da ake tinkara min ajli zalika so saboda haka ne musamma kullu fi'lin min hadhihi al-af'ali ake ce da kowane fili daga cikin wannan fi'iloli fi'il amrin fi'il amr fal fi'lu il'ab fi'lin na il'ab fil misal al-awwal a misali na farko yutlabu bihi ana nema ne da shi min al-mukhatabi daga wanda ake magana da shi itiyanul la'ibi yazo wajen wargi wasa zaman mustaqbali a lokacin da ake tinkara wa huwa lidhalika fi'lu amrin kenan shi haka ya zama fi'ili na umarni alfilu at'im fi'li nan na at'im fil misal athani a misali nabi yutlabu bihi min al mukhatabi ana nema da shi ne ga wanda ake zance da shi usulul it'ami ya ciyar da mage ma'ana ya aukar da ciyarwa bi zamanil mustaqbali a lokacin da ake tinkara wa huwa lidhalika fi'lu amrin ayin shi ma ga haka fi'li ne na umarni haka za yuqalu fi baqiyatil af'al as-sabiqah haka za a faɗa a sauran misalan da suka gabata. Alfi'ilul amri, fi'ili na umarni. Kuwa kullu fi'ilin shi ne dukkan aikin da yake yutlabu bihi husulu shay'in ana neman faruwar wani abu da shi fi zamanin mustaqbal a lokacin da ake tinkara. Jama'a an gane wannan fassara. Al'amsilatu misalai, il'abbil kwarati kai wasa da ƙwallo. at'im qittaka ka ciyar da magenka nazif thiyabaka ka tsaftace tufafinka nan mubakkiran kai kwana da wuri da mahal sai da kai tafi a hankali ajid madga ta'ami ka kyautata cin abinci tattauna abinci malaci alkalimatul ula kalmomin farko fil amsalatil mutaqaddima amsalan da suka gabata af'alun dukkan su filoli ne ya anna kullu minha yadullu ala husuli amalin don kowace su tana nuni akan faruwar aiki fi zamanin khas a wani lokaci na daban wa idza tadabbarna hadhihi al-af'ala in muka yi la'akari da wannan filoli wajidna al-mutakallima fi kulli minha za mu samu mai magana a cikin kowanne daga cikin su yatlubu min al-mukhatabi yana nema ne daga abokin zancensa wa ya'muruhu kuma yana umarninsa an yi a ce amalan fi zamanin mustaqbal ya aikata aiki a wani lokaci da ake tinkara min ajli zalika saboda wannan ne yusamma kullu fi'lin min hadhihi al-af'al ake ce da kowane fi'ili daga cikin wannan fi'iloli fi'il amrin fi'il amr fal fi'lu il'ab fi'lin na il'ab fil misali al-awwal a misali na farko yutlabu bihi min al-mukhatabi ana nema ga abokin zance da shi itiyanul la'ib yaje ya wasa zamanin mustaqbal a lokacin da ake tunkara وهو لذلك فعل أمر كينانشي فعل أمرين والفعل أطعم فعلنا أطعم في المثال الثاني مثال نبي يطلب به من المخاطب دشيني أكي نما أبوك مغانا حصول الإدعام يتشير في الزمن المستقبل الوقت أكي تنكارا وهو لذلك فعل أمر أيضا شما هكا فعل أمرين وهكذا يقال في بقية الأفعال السابقة هكذا أقوتم تأفلا أصور مثالا سوى قباتا الله سامو الله أقول مي تنبايا Now, ya danganta, yana tambaya ku saurara, yace fi'il amri harafi na ƙarshe kenan kullum sukun yake ɗauka, amsar shi ne ya danganta, akwai lokacin da harafin farkon ma share shi ake yi, akwai lokacin da ruwa ake mai, akwai lokacin da wasu dikasa ake mai. amma yawan gada da shi abinda ake so a fahimta a gane fi'il amrin yaya ake kera shi muna nan tahi in muna zakwa gare shi an gane ko yanzu ka iya bambance ƙala wani irin fi'ili ne ya ƙulu ha ƙul kana ya kunu kun jalasa ya jilisu ijilis in ka rike wa'inga suna aka sannan ka rike zuwa abin da ka gaba ka rike ba kyale shi muna kai gare shi insha Allah ta ɗauko wani littafi kun ga an ƙaru da wa'inga ko ba ƙaru ba wanda bai zaka ba ka tsere mai da su gobe in mun yi wani darasi in ya zo bai gane shi to kawo muna wancan balaga shi wannan mun yi shi daga baya a buɗo to za mu tashi azauku salim ko kowa ya buɗe azauku salimu kowane ne mun kai ranar nan lafiyayyen ɗanɗano na jin magana huwa al'umdatu shi ne gimshiki fi ma'arifatu husnul kalimat wajen sanin kyawun kalmomi. An gano wurin muhara kowa ya duba ya tabbatar ya ga wurin. Azzauku Salimu kyakkyawan ɗanɗano na jin magana. Azzauƙus Salimu In baka gani ba kaka ce ka gani a wara karatu ha, ka a tai a barka. Azzauƙus Salim, an ga wajen ko? Tawon. Mala ya ce, Azzauƙus Salimu ɗanɗano lafiyayye na jin magana huwal umdatu shine gimshiki fi ma'rifati husnul kalimat wajen sanin kyawun kalmomi wa salasatiha da saukinta wa tamyiz ma fiha min wujuhil basha'a da bambanci abin da a ciki na bangarorin kyama wa mazahiril istikrah da kuma abubuwan da suka bayyana naki duka dai kusan ma'ana guda ne yace li annal alfaza domin lafuzza da ake magana da su aswatun to sauti ne da kai lafazi sauti zai hita to in sauti ya hita akwai irin karar da yake basuwa wani karar sautin shi tana da dadi wani karar sautin shi bata da dadi shine ma lai ga misali fallazi yatarabu li sauti albulbuli wanda yake jin dadin kukan yar tsadda dan karamin tsuntsu yanfiru min aswatil bumi da haga yana gudu wajen sauraron saututtuka na mujiya walghirban da hankaku yadda ka san mutum bai son ya ji kukan hankaka da mujiya yambu sam'ahu yana karkatar da jin shi ne anil kalimati daga kalma idza kanat gariba in ta zamo baƙuwa ce mutanafilatul huruf wadda take da tanafurul huruf kun gane ko ma'ana misalin da naka abin da kace ma tanafurul huruf kalmar ta kware ce amma tana da waye faɗi a harshe haruffan da aka kera ta sun yi kama da juna sai ya zama to kana amfani da irin waɗannan kalmomi sai a ce zancenka akwai tanafurul huruf a cikin shi kun gane ko ala tara to nan da zamu tashi ko ala tara ashe baka ga cewa ba anna kalimatai asalin shi kalimatai ne ne sai an ce anna kalimatai kalmomin nan guda biyu sune almuzna waddima an ji kalmomin ko almuzna shine girgiji larabawa sun ce almuzna suna nufin girgije an gane girgije ko waddimatu da addima shi ma addima girgije girgije ya kusan yana da kusan suna ashirin a larabci to yanzu ga guda bi alatara baka ga cewa ba anna kalimatai kalmomin nan guda biyu sune na almuzna waddimatu dukan su meye ma'anarsu da hausa lissahabatil mumtira na girgije mai ruwa ne ga wani ƙarin suna na ashab ashabatu menene da Hausa almuzna menene addimatu menene wayan kalmomi guda uku mala yace duk larabawa na kiran girgije amma ho mai ruwa girgijen da bai dauke da ruwa sunan shi daban zamu ji shi a gaba fakiltahuma sahla duk kalmomin nan masu sauƙi ne ko ba su da sauƙi azba suna da daɗi yaskunu ilaiha samu ji yana natsuwa in yi ji su bi khilafi kalimatul bu'aq sabanin kalimatul bu'aq jama'a me bu'aq da Hausa girgije kun gane ko kalimatul bu'aq girgije ka ce mu mutum rayatul muzna tajri daga ce da shi ra'ayatul wa'aq ta jarida Allah wahi dadi muzna ko to shine malaika ma misali kalmomi ne ba su da mummunan ma'ana amma wata ta hai wata dadi to wadda ta hai dadi in zaka yi magana da mutane ita ya kamata kai amfani da ita shine abin da yake nuni a kowane yare yace ala tara baka ga cewa ba anna kalimatayil muzna kalma biyun nan na muzna wa dima da addima lissahabatil mumtira kamar ya fassara su ne ma'ana kalmomi ne na girgije al-mumtira amma girgije mai ruwa kiltahuma sahala kowanne daga cikin su yana da sauki yaskunu ilaiha samu ji yana natsuwa da su azba mai dadi yaskunu ilaiha samu ji yana natsuwa da su bi khilaf kalimatil bu'aq sabanin kalimatil bu'aq allati fi ma'anahuma wadda take bada ma'ana irin tasu fa innaha qabihatun ita mummuna kalma ce tasukkul azana tana dukan kunne kun gane tasukkul azana ina irin rediyon nan da gawi ke sawa a sami yana duk duk duk ko to sai kace hada sautu ya dukkul azan wannan sauti yana bugun kunne kun fahimta wasa ko ta shine tasukkul azan tana tasukkul azan tana dukan kunne wa amsalu zalika kathir irin wannan misali yana da yawa fi mufradatil lugha a daida kullun yare na larabci tastati'u an tudrikahu bi zawqika kana iya bambanta shi da dandanon ka ne shi ma'ana in magana da dadi in kana da fasaha in kana da balaga da mutum ya ga magana zaka ce wallahi mutumin ne ya iya magana ko da baka san shi in bai iya magana ba yana kara zaka ce wani bai iya magana ba yan tambaye ka dalili to sai ka yi bayani wannan shi aka ce ma naƙadi ka zo ka yi warwarar bazancensa nan da ya ce kaza bai kamata ya ce kaza ba nan da ya ce kaza bai kamata ya ce kaza an fahimci hausa Allah samu dace yanzu sai ka zo ka tara hausawa sai ka ce musu zan ba ku labarin musa da kusu abin da ya faru tsakaninsu da muzuru ya zo ya ga musa da kusu sai ya harare su to a takaice ya tsaya labari ya tsaya nan yanzu a nan in ni amfani da wannan lafazi ya yi daɗi ko bai daɗi ba a nan ana ganewa ko ba a ganewa yanzu akwai wasu hausawa in ka zo ka ce musu musa da kusu sai su ce ma mi an musa mi a kusu su ba haka suke kiransu ba sai dai ka ce ɓera da da kyanwa ko to kenan sai ka kiyaye in an gayyace ka amana za ka yi muhadara a wani guri dole na ka yi la'akari da irin hausarsu sai kai amfani da kalmomin da in ka faɗa ba sai sun tambaya ba za su gane idan kana bahaushe baka cewa in za ka je muhadara da hausan garinku za ka yi a kowane gari sai a ce baka da fasaha baka da balaga a ce in za ka yi malanta sai ka koyi yaren naku tukuna a ɓangarori daban-daban ka fahimci ka zagaya da suke kiran shi ka zagaya da suke kiran shi in ka zo kana musu bayani za su tsaya saurare ka don duk abin da ka faɗi za su gane a kowane yare kuma akwai wannan yanzu zabarmanci in ka sahi ga kana musu zabarmanci in yamai sai ce baro ifuna ne ko ba haka bane eh kenan in ka san can zaka tayi wa'azi da zabarmanci to tsaya kai ka shirya kai tace zabarmancin da zaka yi musu in ba haka ba a baro baya da kura eh da yana haka ne kowanne idan wannan yana da kyau sosai mutane su fahimce shi na'am wana magana ne to an gane wannan ko kenan hausawa kunji zabarmawa kunji kowa ya daura da marasa wanga darasi abin da zai koya ma dole dabara ne yanzu ya ɗaiɗai hausan da zan je in yi musu zance da hausa ba menene ba ban san irin yadda zan magana da su da hausa ba inda ni sai da na koyi hausa kaga dai wanga hausa ta mutu Nijar wala in ka tayi Najeriya sai ka sake koyon wata hausa sai ka gama magana ta sai a ce mi yace sako zai kai ba zai kai ba to da aka dole ka koya hausa kuma ni ko shakka ba zabar ma wanga daga in sun kabar nan sun ka je wani guri sun ka zama je sun kare je a ce to ni sun ka ce ko ba haka bane kenan mai da'awa dole ya tsaya ya dage ka ji yare da kyau saboda ka ka samu ka kai sako to wannan shine ake ce ma fasaha wanga duk karatun mu wanga shine a sakon ya zamanto kana iya gane ya za ka yi mu'amala da waɗanda za ka yi magana da su. Sai ka ƙware a yaren ka zama balagi ka zama fasihi. Ina aiki ya sami ku ko ba haka wane? Ina ne za mu tashi, bari mu tsaya mana. Ala tara shin ba ga cewa ba anna kalimatai almuzna kalmomin nan na almuzna waddima da addima duka biyun nan sahabatil mumtira na girgije ne mai ruwa iltahu ma sahala dukkan suna da sauki azba suna da dadi yaskunu ilaiha samuji yana natsuwa da su bi khilafi kalimatil bu'a sabana kalimatil buqa allati fi ma'anahu ma wadda ma'anar su guda ita ma sunan girgije ne ma'anarta wa innaha qabihatun ita kan mumuna kalma ce tasukkul adana tana dukan kunnuwa in an faɗe ta wa misalu zalika kathir irin wannan misalai yana da yawa fi mufradati lugha a daidaikun yare tastati'u an tudrikahu bi zawqi kana iya ka riske shi da dandanon ka na shi ma'ana in kana da wannan darasi ne zaka iya gane mutum yanzu mutumin da aka gayyato daga Najeriya da ya zo na Najeriya yana wa'azi sai shi na amfani da kalmomi na Najeriya a 'yan Nijar masu sauraren shi in ya ƙare darasin shi kamar yanka ce ma me za ka ce game da karatun malam wani sai ka ce hawa ai malam wani bai da fasaha wani sai ce hasada ta kai ko sai ka ce a ba hasada ba ce saboda a maganarsa shi na amfani da kalmomi waɗanda da yawa daga cikin 'yan Nijar ba su gane sai ce ba fasaha in an ka ga eh eh sai an koya ma yadda ake ba shi kuma muna zuwa akan darasin shi ake ce ma teaching method shi kuma yana nan ta yi mana za mu yi shi under education a cikin tarbiyya ki duk yana nan za mu koye shi eh yanzu in ka koyar yanzu ni koyar ba a gane ba ina gama na gane na san ba a gane ba me yasa wani kuke gani ina maimaita karatu saboda na kalli wasu ne kallo na su kai sakon bai kai ba to sai a canza wata hanya saboda ka ta yi a bar su dole sai ka koyi wannan Allah ya tausaya mana an ga tsaya na ganin wannan za mu tagaita akwai mai tambaya so sai ya hankuri ha ya hankuri ta ta ita fasaha fasaha sharaɗi hudu ne mutum zai cika a ce yana da fasaha a magana sharaɗi nawa mako mai zuwa yanzu za mu ɗauki sharaɗi guda wani mako mu ɗauki sharaɗi guda wani mako mu ɗauki sharaɗi in muna rai sai mu yi su in ka fahimce su da kanka za ka yi hukunci za ka iya gane sadda wane yake magana yana da fasaha ko bai da kun gane ko amma inda duk ai ma bayani ne ga wa'azi ba ka gane ya ka kawo wannan ita baya bambancin shi wancan yana da madda wanga bai da azan a gane ko amma da azan da azan duka an yi istimali ne la'akari da wuri guda ne ake magana ka fahimta wasa azan kunnuwa ko ma'ana ajiyar wato wa za ajiyar kun gane ko to inda yake ana so a jawo kunnuwa ne sai an ka ɗauko sunan azan an ka sunan kunnuwa an kama da shi azan kiran inda da su ne ake kiran ko to sai a ce da su azan kenan duk kalmar asali guda ne ta samu in fahimci hausa ko sai dai ana so alhamdulillah ana yi mufradi ana yi jami azan ya zama kunnuwa ko uzun kunniya guda ɗaya duka dai ma'ana guda ce insha Allah to mu ci gaba mm eh an tudurikahu bizauƙika za ka iya riska abin da ɗanɗanonka abin da aka ce ma zauƙi ƙwarewarka da jin magana in ka ƙware da jin magana ka fahimci me ake ce ma fasaha to da kanka za ka iya hukunci ka gane wane yana da fasaha ko bai da kun fahimci hausa to yaya za a yi a baka ɗanɗano na jin magana sai in ka san me fasaha ka san me sharuɗan fasaha in ka san su ka fahimce shi da kyau to da an yi magana da kanka zaka iya gane kai kaza ne saboda adalacin mu da mun kai na fahimci kaza da kaza da kaza in an hada su za su ba da kaza kun gane misali wanga karatu namu in ka kwantar da hankalinka da shi da tuki mota duk guda ne in an ka zo za a koya ma code yanzu ba magana kai boko na ko bukai ba ko ba haka bane sai kaga wanga ko eh yana nufin kai kwana na wanga kakai kakai dubule wanga na nufin kaza ne in ka gane da wanda ya boko da wanda bai boko ba duk gane guda ta ko ba haka bane to haka karatun yake to mu ci gaba anwa'ul kalam nan ne zamu tashi ko ya to bismillahir rahmanir rahim nan ne zamu tashi ko bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin an ga wajen mu fara ko ba nan da zamu ba mun gama hukumar shar mun yi hukumar shari ufihi ko mun ka ce wa huwa eh nan ne za mu tashi ko yanzu dai shahin nan ne za mu tashi farko ko yawa bismillahir rahmanir rahim farko za mu tashi bismillahir rahmanir rahim da sunan Allah mai rahama mai jin kai qala al musannifu qala al musannifu haka ake karanta shi qala al musannifu al-musannifu a karanta mu ji kun gane musannifu da Hausa wanda ya littahi wanda ya wallafa littafi shine musannif dan muna da musannif muna da musannafu kun ga bambancin sunan na bambancin yake nun guda nan tana da wasali ƙasa nan nun guda tana da wasali bisa shine bambancin su to hadha musannafun abin da aka ce ma musannaf littafin da an kai shi ko wanda littafi shine musannifu kun ga da bambancin su ko to kenan wanga da ya fara sai ya ce qalal musannifu malan yace mi waye malan huwa abu abdullah shine abu abdullah bin muhammad dan muhammad bin dawud bin dawud as-sanhaji as-sanhaji al-ma'ruf ibn ajrum wanda yafi shahara da ibn ajrum shi yasa wanga littafi ajrumiya ne an kai sharhinta kun gane ko sai ma da yake cewa al nan ne ko al-maulud sanati 672 wanda aka haife shekara 672 na'am mala yake cewa al-mutawaffa fi sanati 723 wanda ya mutu a shekara ta 726 ya shekara nawa kenan a buga muna gani shekara nawa ya kafin yanzu buga muna 600 ventura moins 672 600 ventura ventura 600 ventura moins 672 kun gani shekara 51 na wanda ya rubuta littafin a jirimiya a duniya har ya yi karatu ya kai matsayin buga littattafai shi koma ga Allah yanzu mutum nan sun kai shekara hamsin da ɗaya har yanzu ba su fara shirye-shiryen kun gani ko shi yasa abin da nake so in kawo mana nasiha mu daina ruɗuwa da ni shekaru na yan kaɗan nan a ka ruɗu da yau ina raye shekara arba'in na za kai ko arba'in da biyar ko hamsin ko hamsin da biyar to kai kuma ka ɗauko ma kanka tarƙani a cikin shekara saba'in ko tamanin ana kan labari ba ba abin da za ka yi da haka yanzu da kake da dama yin wani abu a yi shi in rayuwa ta tsaya na alhamdulillah da yawa abin da garu ɗansu kenan fa wani shi gane yake akwai sauran lokaci gaba in ka ce mai yake za sai ya kaya baka gane na ba shi daga son shi ka za shi to yaushe da ka gani mala ya ce nan ne ko nan muke to gashi na wanda aka haife shi a shekara ta 723 kala ya ce alkalamu abinda ake cewa alkalamu huwa lafzul murakkab al-mufid shine lafazi al-murakkab wanda aka gina shi al-mufid wanda yake bayar da amfani bil wada'i ta hanyar wada'i shi ne bayan da muka muna in ka ce abinda muka bayani al-kalam jumlatul mufida shine al-kalam ko at-tarkibu alladhi yufidu fa'idatan tama yusamma menene jumlatul mufida in ne tambayka ma huwa al-kalam at-tarkibu alladhi yufidu fa'idatan tama to shine nan shi ya kawo da nashi larabci yan ka ce ma ma huwa al-kalam sai ce al-kalam huwa al-lafzul murakkabul mufid bil wada' da wancan da wancan duk wasu da su guda wallabzul murakkabul mufid bil wada wannan haddace shi ake yi fassara shi da Hausa huwa lafzu abin da ake ma al kalam huwa lafzu shine ya zama lafazi kenan sowa ko zane ko alamu baya zama kalam dole ya zama lafazi al murakkab ya zama ba kalma guda ɗaya ba daga biyu abin da ya sama al mufidu wanda ma'anarsa ya ba da ma'ana in kai zancen da bai ba da ma'ana ba a ce da shi alkalam sannan bil wada'i ta yi haddaya larabawa sun ka aje shi misali larabawa sun aje kalmar kala kawai in sun ce kalami suka nuni kai kuma sai ka ce ƙala ba kana nuhin an ce ba ne ka saba ma ƙa'idar laraba ko baka samu su ba to sai a ce a ajiye naka a ɗauki nasu inda su ga da sun ka ajiye ƙala fa misali akala su sun ce akala ni suka nuhi ta kuma sai ka zo ka ce akala amma wai kai ba kana nuhin ya ci bane to sai a ce naka ya saba ma wada'i na larabci kenan naka za a ajiyewa a ɗauki na larabawa kenan dole ne kai amfani da kalmomin larabci yadda laraba suke amfani da su in kai amfani da wannan to sai zama to kai alkalam amma in kai sabanin wannan kai abin da ba kalam an gane wannan jama'a mu ci gaba nan ne aka tsako ko mun taba yin shi mun yi wa qulu mala yace ni kuma abin da nake cewa wanda ya sharhi al-lafzu amma shi ma lafzi al-kalam للفظ الكلام معنيان لفظ الكلام yana da ma'ana biyu da Hausa ahaduhuma al-lughawi daya na lugha ne wasani nahwi dai na nahwi larabawa in sun kace al-kalami suka nuhi da Hausa kawai ka fassara fassaramin al-kalam sai kace al-kalam zance to su laraba ka gama fassarawa amma shi malamin nahwu in yace fassara mai alkalamu in ka ce mai zance sai ce kai kuskure shi a gurin shi abinda ake ma alkalamu huwa lafzul murakkab wal mufid bil wada an fahimta wasa ai na ka na sha ka muku misali sojoji sun ta yaki sai a tara su a ce to in kun ka ji na ce aham ku yi nan in kun ka ji na ce uhum ku yi nan in kuka na to a kwanta ku riƙe wannan to yanzu shi yaran su kenan in ka shiga cikin su ka ji an me za ka yi to kai da baka san wannan yaran ba me za ka yi ai su sojoji in ka kula ba a magana ba a magana yanzu in shugaba ya fahimci akwai bako cikinsu yana son ya gane sai shi irin wannan tarin zai gane sai su kwanta da an ganka tsaye sai a harbe ka kai ba nasu na shigo a kai ba su magana in yana son ya ce ku gudu bai cewa ku gudu zai ce musu in kun ga na daga bindiga na harba ta nan ina nufi a gudu na kamar dai mazu Allah da sun ka ta yaƙi mazu Allah komandodi bai cewa su yi magana wani wuri sai da rinka amfani da amat amat da kun ji an ce kaza ana nufin kaza ne shi ne abin da yake kowane da irin nasu eh darasi da ya muku a ce to kowa ya ɗauki takarda ko ka yanka kuskure baka gane ba an kai yaran da baka gane ba ka ja mu kanka matsala ina dole sai ka kiyaye to shi ne abin da yake cewa lilabzil kalami ma'ana yani lafazin kalami yana da ma'ana biyu ahaduhuma lughawi ɗayan ta larabci ne wasani nahwi ɗaya kuma ta malaman nahwu ne amma al-kalamu lughawi amma zance a larabci فهو عبارة عما تحصل بسببه فائدة شين عبارة أمفاني عما يحصل بسببه الفائدة غمد أبن دليل أنا سام فائدة سواء كان لفظا